من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين barka mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib a cikin wannan gari na jamagaram a wannan ƙasa ta mu ta nija a yau muna alhamis sha ɗaya ga wata mai albarka watan ramadan hijira shugabanmu annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya ɗari hudu da shekara arba'in da hudu a ɗari hudu da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da 21 ga watan uku shekara 2021 a lissahin da ake yi na haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam muna cikin suratul qaf yau ne za mu darasi na hudu a cikinta don haka nan za mu tashi a ayata wato ayata talatin daidai a jiya mun kwana ayata 29 yau za mu tashi ayata 30 daidai yau mana kuli jahannama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله سبحانه وتعالى أولنا سورة من البركة أولنا آيات كبام لاباري yawma na ƙulu li jahannama ka ambata ma al'umma ranar kiyama ranar da Allah zai ce ga jahannama halimta la'at kin cika wata ƙuli heta ce halimin mazid ko akwai ƙari Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ne zai faɗa ga wutar jahannama gobe kiyama halimta la'at kin cika wa zalika abin da yasa zai faɗa ka li'annahu tabaraka wa ta'ala wa'adaha Allah mai girma da buwaya ya mata alƙawari annahu yace mata yadda al'amari zai kasance gobe kiyama sayamlu'aha sai ya cika ta min aljinnati wan nasi ajma'in da dandazan kafiran mutane da dandazan kafiran aljanu gaba ɗayansu ne zai tattara sai ya cika jahannamin makil fa huwa subhanahu wa ta'ala shi yasa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya amur yana umarni biman zai yi umarni biman ya amur bihi ilaiha ga wanda za a yi umarnin a kai shi zuwa ga jahannama Allah zai bada umarnin a kai shi wa yalqa a raka jehawa wahiya taqulu tana cewa halimun mazid shin akwai ƙari hal baƙiya shay'un ko akwai wani abu da za a ƙara akwai wani wanda ya rage ana ta yin haka ana ƙara mata ana ƙara mata wannan ma da yake haza huwa zahiru min siyaqil aya wannan shine abin da yake zahiri na abin da wannan aya take kunshe da shi wa alaihi yatadillu al ahadith kuma akan shi ne hadisai suke yin bayani kamar hadisin Imam Buhari inda tafsiri hadhihi da aya wajen tafsirin wannan aya Imam Buhari ya koro hadisi har zuwa ga katada zuwa ga Anas bin Malik radiyallahu anhu shi kuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Anas dan Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yulqatin nari za a yi ta wurga mutane da aljanu cikin wuta ita kuma wutar wata kuli tana cewa halmin mazi akwai ƙari a ƙaro a ƙaro ana jefa matana a ƙaro ana jefa matana a ƙaro hatta ya za a ƙadama hufiha hassan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ƙafafinsa a ciki irin wanda suka dace da girmansa fata ƙulu sai ta ce ƙat kinan ta cika ya isa ya isa ya isa game yadda wani hadisi yake cewa la ta zalu jahannama yulqa fiha jahannama bata gushe ba ana ta jefa mata al'umma wata ƙuli tana cewa halmin mazid shin akwai ƙari a ƙaro hatta ya da'a rabbul izzati ƙadamahu har sai Allah rabbul izzati ya sanya ya tsora mata ƙafafun wannan shine abin da zahirin nassin hadisin yanzu kuma haka ahli sunna suke fasartawa siffar da Allah ya faɗa ga kanshi to za su faɗe ta haka nan ba tare da tamsili ba ba tare da ta'adili ba misali shine kace kamar tawani shine misali to ba amma Allah misali domin ya ce laisa kamithlihi shay'un babu abin da ke da misali da Allah ba akwai da Allah da komi amma tare da haka yake cewa wa huwa samiu shi mai shi ne albasiru kuma mai gani ne kaga yana gani yana ji tare da cewa sauran mutane da wata halittu ma suna ji suna gani amma Allah ya ambaci kanshi da ji da gani to dole ka yarda yana ji yana gani sai dai ba za ka musanta da irin jin mutane ko ganin mutane ba to yadda jinsa ya sha bamban da na mutane ganinsa ya sha bamban da na mutane to haka komi na shi kuma ya sha bamban da mutane duk abin da ya siffanta kanshi da shi to za a faɗa kuma ba tare da an yi tamfili ba an gane ko sannan kuma babu ta'dili ta'dili shine kace samsam ma abun ba haka bane ba ma haka ake nihi ba to ai Allah bai ce ba ba haka yake nihi ba manzon Allah bai ce ba haka yake nihi ba kenan wannan shine haƙiƙanin fasara ta ahlus sunna fayanzawi ba'dha ba ila ba'din sai sashen ta ya takura zuwa ga sashi wata kuli sai ta ce qat qat lalle natika natika wannan shine abinda kuma wala yazalu fil jannati ba zai gushe ba a aljanna fadalun akwai sauran wurare aljanna ita an mata alƙawarin cika amma kuma gashi mutane da suka yi aiki sun shiga aljanna kuma gashi akwai sauran gine-gine ba ta kare ba ta cika ba haka za ta zauna hatta yunshi Allahu laha khalqan akhar sai Allah ya ƙagi wata halitta ta daban ya yi wata halitta ta daban sai ya saka a cikin aljanna faiskina humullahu ta'ala fi fusuriha sai Allah ya shigar da su ya zan da su a cikin gine-ginen aljanna da haka kenan wuta sai ta cika aljanna sai ta cika amma ita wuta za ta cika ne da kangararru aljanna kuma mumine ne za a sa a ciki kuma ba cika ta ba har sai Allah ya kage wata halitta ta daban sai ya sa a aljanna sai ta zama to an cika mata alƙawari ta cika Allah ta'ala ya samu je aljanna sai Allah ke cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id wa uzlifatil jannatu lil muttaqina za a kusanto da aljanna lilmuttaqina ga masu tsoron Allah ga wanda suka ba Allah udiniyat wa qurribat a kusanto da ita zuwa gare su a kata ga su ga ita gas suna gari Allah ce ghaira ba'id ba ba ka nesa da su ko kuma Allah ce an kusanto da aljanna ghaira ba'i ba tare da tana nesa da su ba akan alƙawalin Allah domin in Allah ya ce za a yi ko da ba yau ba ba gobe ba ba bara ba baɗi ba ba baɗi wata mara to abin dai tun da Allah ya faɗa ya zamanto kusa ne tun da faɗa Allah gaskiya ce za a zo dai da aljanna ba tare da tana nisa ba ga mashiganta sai Allah ke cewa mi هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ sai Allah ce haza wannan aljanna kaga ga ta ana nuna ta نعم tana kusa da su kenan ko sai Allah ya gwada mu ce kun ga wannan aljannar ita ce matu aduna abinda muka alƙawalanta muka yi alƙawari ne kulli awwabin ga dukkan wanda ya kasance a duniya ya zama awwab ai rija'un ta'ibun yana mai dawowa ga Allah yana mai tuba daga lahikar shi duk mutumin da zai yi laifi ya tuna ya yi laifi ya yi istighfari ya daina laifin ya yi istighfari ya zamanto awwab shi kuma daman awwab wata siffa ce ta kololuwa wadda Allah ya ma bayan shi annabawan Allah Allah ya yi wannan siffar ga bayan shi hatta da annabawa idan Allah zai karrama su da ƙarin girma yana ƙara musu da awwab gashi mutum annabi ne manzo ne ba iyaka daraja ta kare ba to ai ana yin tsoriya ga mai daraja ma a ce an ƙara karrama shi ko to idan Allah zai ƙara karrama annabi manzo rasulullah sai ya karrama shi da ko dai siddiqan ya zama siddiqi ko kuma a karrama shi da awwa shi yasa Allah ya karrama annabi Ibrahim yace innahu kana siddiqan nabiyya كان صديقا نبيا
ya karrama annabi Ismail yake cewa innahu kana sadiqal wa'adi كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ya karrama annabi Idris yake cewa innahu kana إنه sadiqan كان صديقا نبيا to duka wannan kaga karrama su ne Allah yayi yake cewa sadiqan nabiyya shi annabi Ibrahim mai tsananin gaskiya ne mai kaiwa makura ne a wajen gaskiya nabiyan sannan annabin Allah ne haka ma annabi Idris Allah ke cewa sadiqan mai kaiwa makura ne a wajen gaskiya kuma annabi Allah ne wanda kowane annabi ma daman sadiqan ne kuma siddiƙanci siffa ce ta wasu bayan Allah ya kirayi Maryam siddiƙa kuma an kirayi Abubakar a an sa mishi siddiq Abubakar siddiq saboda tsananin gaske shi to haka ma Allah yakan ambaci annabawa a matsayin awwab bayan ga su manzanni Allah yana kiran annabi Dauda alaihi salam wassalam bayan ya ce wasu bir alama ya kuna wasu kur abdana Dauda zal'uli- zal'aidi ko وذكر عبدنا داود ذا العيد هيك إنه أواب شيء النبي داود ذا العيد ما أبوتين أيهن إيماني لي دا كريهم بوتر الله دا قولان الله سنن باين هكا أواب شيء النبي داود أواب لي هكا ما النبي أيوب أكا كراشي شيء ما أواب لي haka kuma Allah ke cewa wanda ya ma iyayen shi cikakkiyar da'a ya yi biyayya ga Allah tsakanin shi da Allah ya kyautata ma iyayen shi Allah ya ce to ya zama awwab fa innahu kana lil awwabina ghafura shi kuma Allah ya zamanto lil awwabina ga masu komawa zuwa ga Allah to ghafura mai yawan gafara ne shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je masallacin Quba masjidul Quba wanda yake na a cikin garin Madina ran nan da manzo Allah ya sai ya ga mutane suna sallar wallaha sai yake ce musu salatul awwabina kuna sallar bayin Allah da suke masu fakkomawa zuwa ga Allah to anan sai Allah ke cewa an kusanto ga da aljanna wato ga masu tsoron Allah sai Allah ke cewa haza ma tu aduna wannan shine abinda muka yi alƙawari ne kulli awwabin ga dukkan awwab mai mayar da al'amuran shi zuwa ga Allah yana tuba. Hafiz ya hafizu ahada yana kiyaye mai kiyayewa ne ga alkawali, wala yankutuhu baya warware shi, wala yankusuhu baya yin baya-baya. Sai zamanto awwabun hafizun ne, shi awwabun hafizun allazi shine la yajlisu majalisan baya zamnawa a wani mazamni fa ya ya tashi daga mazamnin hatta ya hatta ya tagfirullah azza wa jalla har sai ya nemi gafarar Allah mai girma da buwaya shi ya sanya idan an zamna aka za a tashi sai a ce mi subhanaka allahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka ko ashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilayka haka wannan shine awwabun hafizun mai kiyayewa dama Allah ya ambaci hafiz sai ce wane kaza an yi shi dan hafiz ma'ana masu kiyaye tauhidi masu kiyaye sallah masu kiyaye azumi masu kiyaye zakka masu kiyaye ibada masu kiyaye amana masu kiyaye alkawari masu kiyaye addini to duk wanda ana kiran su hafiz shi yasa Allah fassara su daga bai da cewa من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب man khashiyar rahamana wanda ya ji tsoron Allah ar-rahman shine mai jin kai mai tsananin rahama ya ji duk wanda ya ji tsoron shi bil gaibi ba tare da ana ganin shi ba an gane ko ya ji tsoron Allah ba sai a gaban mutane ba to ya zamanto hafizun ne awwabun ne ko kuma man khashiyar rahama da bil gaibi ya ji tsoron Allah a gaibi ba tare da ya ga Allah ba wutar da yake tsoro bai ganta ba labari aka bashi ya gaskanta aljanna da yake kwaɗayi bai ganta ba labari aka bashi ya gaskanta ko kuma ka ɗauka wanda ya ji tsoron Allah ba tare da a gaban idanun mutane ba kai tsaya ba ganin kowa ba tare da kowa sai ka girmama Allah ka tuna girman Allah la yarahu ahadan illa Allah la yarahu ahadun illa Allah ba mai gani sai Allah da buwaya yaji tsoron Allah to wannan ubangiji ya rubuta shi a cikin awwa shi yasa a wani hadisi yake cewa rajulun zakara Allah ta'ala khaliyan fafadata ainahu mutumin da ya ambaci Allah shi kadai sai idanun shi suka zubar da hawaye to ya zilluhu ya zilluhu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilli Allah zai inwatar da shi da inwa al'arshi ranar da babu wata inwa sai wannan inwa shi ya sanya man khashiyar rahama na bilgil kaga wannan ya sha bamban da munafikai a gaban mutane su yi aiki mai tsabta mai kyau su kiyaye dokokin Allah idan suka keɓanta ba kowa tare da kuma su ta saban Allah to waɗannan ba su zaman to awwabun hafizun ba da haka man khashiyar rahmana bil ghaib wa jaa yawmal qiyamati yazo ranar gobe kiyama an gane ko ai laqiya Allah azza wa jalla yawmal qiyamati ya haɗu da Allah mai girma da buwaya gobe kiyama bi kalbin da wata zuciya munib mai komawa wadda take sallamawa zuwa ga Allah salimun ilaihi ta mika kanta ga Allah khadiqul ladaihi tana mai kankantuwa gare shi gaba gare shi waɗannan su ne cikakkun bayan Allah wani take sufa bayan Allah Allah ka samu nafi sai Allah ke cewa udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud udkhuluha sai a ce ma waɗannan bayan Allah awwabun hafizun man khashiyar rahmana bil gaibi waja'a bi qalbin salim sai a ce musu ku shiga aljanna bi salamin da aminci ku shiga aljanna kuna amintattu kun amintu min azabillahi azza wa jalla daga azabar Allah mai girma da buwaya sannan kuna masu wanda mala'iku za su rinka yi wa sallama suna girmama ku suna gaida ku يدخلون عليه والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقب الدار والملائكة ملائكة يدخلون عليهم سنا شقاء أقام الجنة من كل باب لذلك نقوهم الجنة إذن سكشغل سلام عليكم أمنتي يا ثبت أقريكم bima sabartum sakamakon haƙuri da kuka yi a duniya wajen biyayya ku da Allah wato yace bima sabartum fa ni'ma uqubad dar madalla da ƙarshen kyakkyawan ƙarshe irin wannan ya zama wannan shine ƙarshen ka madalla da irin wannan ƙarshe da da aka yi a ce musu udkhulu ha bi salam sai Allah ke cewa zalika yawmul khulud bayan sun shiga ya ce to zalika yawmul khulud yau ne ranar dawwama kun ga wannan aljanna da kuka shiga yakhluduna fil jannati yan aljanna za su shiga aljanna da dawwama a ciki fala yamutuna abada ba za su mutuwa ba sannan ba za su tsuha ba wala yabguna an hahi wala ba su buƙatar cankin wani wuri dan babu wurin da yake aljanna sai Allah ke cewa lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid lahum ma yasha'una suna da duk abin da suke da bukata duk abin da suka yi bukata Allah zai ba su kuma Allah ke cewa wa ladaina mazid kuma a gurin mu akwai kai kenan a ƙara musu bayan abin da suka bukata ko dai ƙarin wasu ababen da tunanin ɗan adam da hankalin ɗan adam da ɗabi'a ɗan adam bai ma kai ya iya tunanin shi ba don yanzu aka ce kai kai tunani iya abin da zai amfani ka wala sai an taimaka maka don ya za ka gama lissahin wani abin ba ka sa shi ba kuma wani abin ka sa shi shi kuma ba ya da amfani da haka sai an taimaka maka da haka sai Allah taimaka musu da abin da ma ba su iya hararawa bai kara musu ko kuma aka ce wa da daina mazid suna da ƙari a wurinmu bayan aljanna akwai ƙari to menene ƙarin nan shine Allah a can cikin suratul wannan ne lillazina lillazina asanu asalul husna lillazina asanu husna wa ziyada lillazina asalul husna wa ziyada wala tarahum wala raquluhum qatarun wala zilla lillazina ahsanul husna ya tabbata ga wanda suka kyautata shine kyautatawa ita ce aljanna wa ziyada da ƙari bayan aljannai to menene da ƙara musu bayan aljanna malamai gaba ɗaya sun fassara wannan ƙarin shine ganin da za su ma Allah a aljanna gobe kiyama dan a ga Allah ya yi aljanna daɗi an gane ko a ga Allah ya yi aljanna daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sahabbai innakum satarawna rabbakum kama tarawna kama hadal kamar za ku ga ubangijinku nan gaba a kiyama kamar yadda kuke ganin wata me yasa aka kwatanta ganin da ganin wata ba suffa bace ta zo daya ganin wata dan aka maka nesa kusa ne yanzu idan muka taru wata yana ɗan daren goma sha hudu yawan mutane yana hana ma wani ganin shi don kana gajere dogo zai kare ka gini yana karewa don saboda gashin kowa da dogo da gajere da na kwanta da na zaɓi da na tsaye da mai tahiya za su gashi to haka dandazon yawan mutane baya hana kowa sai ya ga allah gobe kiyama a wannan a aljanna shi ya sanya ganin Allah ya yi aljannar tsari abinda 'yan aljanna za su yi sanda Allah ya gwada musu kanshi to ya yi aljanna ya tarki aljannar linki ba linki sama da so saba'in don haka nan shi ya sa ake cewa iftiga a wajen yasa iftiga a kaza iftiga a kaza abinda ake nihi da shi wanda yake neman ya sami shiga aljanna ya ga fuskar Allah kuma Allah ya ambaci abin da fuska kamar yadda malaman sunna suka fassara domin Allah ya siffanta kanshi da fuska yake wajhillah dai ba irin ta haka ba ba irin ta kowa ba bisa ka'idan laysa kamithlihi shay'un kuma bisa ka'ida ba ka ce ba bayyana domin ya ce yana da ba za ku yi mutu ba kuma ba ka ce ba a'a ba fasara haka take ba domin haka manzan Allah ya bayyana haka sahabbai suka fahimta to kuma kai asuwa da za ka cewa a'a a sake ma abin fasara idan wani ya sake ma abin fasara za ku yarda za mu ba abin da Allah ya faɗa da manzan Allah ya faɗa ne imani da shi me lahin mu in mun yi imani da abin da Allah ya faɗa manzan Allah ya faɗa aka umarce mu kuma mai bi ne da hikimin mun bi babu da hikum to Allah sabu gane sai Allah ke cewa wa kama halakana qablahum min qarnihim ashaddu minhum بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيس Allah ce wa- ya dawo kuma yana magana da mutanen makka masu karyata tashin kiyama masu karyata manzannin Allah musamman ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yake sanar da su ka gaya ma waɗannan mutanen wa kam ahalakana qablahum min qarnin so da yawa da dama ba wai karo ɗaya bane an yi karo fiye da nawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da wasu al'umma qablahum kafin su wannan al'umma naka karnin ana nihin qurun domin yana zawa karnin dan ya zamanto ismul jinsi ne kamar da za a ce mutum ana nihin kowane mutum in aka ce kai mutum a bashi lafiya mai magana ne nihin mutum da mutum abin tsoro ne kana nihin mutum ɗaya amma lamarin kalmar ka lafazin mai ya nuna mutum ɗaya amma abin da ake ni da shi isu ne jinsi to da aka aka ce karnin anan ana nihin jam'i shi jam'i ne domin ƙuruni ne aka hallaka ba karni ɗaya ba to da aka ce karnin ana nihin ismul jinsi jinsin karninnika daban-daban Allah ya halakar da su hum su waɗancan karnonin da aka hallaka ko al'ummomin da aka hallaka zamanonin da aka yi ashaddu minhum batashan sun fi na zamanin ka ƙarfin yaƙi in za su damki al'umma za su azabtar da ita ba irin azabar wasa suke ba sun yi na zamanin ka ƙarfi amma sanda ko kuma azabar da aka musu tahi wadda aka makowa amma sadda azaba ta zo musu fanaqabu sai suka rika lalibi suna nema suna tafiya a cikin garuruwa su- a cikin gari me wai suke lalibe halimin mahisin ko akwai wurin makoya ko akwai wurin malaba ko akwai wurin da za a samu mafaka wani ya ba da mafakar siyasa a gushe ma azabar Allah sai ya zamanto babu har din nan kamar tambaya ce shin halimin mahis shin sun samu mahakai ma'ana mamin mahisun babu su da mahaka wannan tana daidai da Allah ke ta halimin khaliqin هل من خالق غير الله ياتيكم eh هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض halimin khaliqin ay ma min khaliqin gairullah wannan haddin tana ma'anar kurewa babu wani abin bauta wani wani mai yin halitta banda bada ba Allah ba to nan ma halmun mahisin da suka shiga garuruwa suna neman gurin gudu da wurin makoya da wurin mafaka shin babu inda za su bi safaki sai ya dace da faɗar Allah walau tara izfazi'u ya da za a nuna maka kafirai sanda suka razana azaba da suka hanga ta tada musu hankali sun razana gashi kuma fala fauta babu wurin gudu babu inda za a yi a laɓe babu inda za a yi a samu kariya daga azabar babu wani wanda kuma isa ya dakatar da azabai wa ukhidu sai aka danke su min makanin qarib a wani bagire makusanci ba su samu wurin da za su tsere ba a nan din dai aka danke su wa qalu he ga su suna cewa amanna bihi mun yi imani da wannan alqur'ani mun yi imani da wannan annabi Allah ce anna da bu mutanawush ta kaka za a yi a wannan lokacin su samu dukai su samu damkar imani ya za a yi su karbi imani a daidai lokacin da imani zai amfani an yi ta tallashi an wahala ana kai ma tallashi baka karba ba yanzu azaba ta zo anna da humu tanawushu min makanin ba'i ta ina za su karbi imani a wuri mai nisa domin imani a wuri na kusa ake yin shi ina ne wuri kusa a duniya ita kuma lahira nesa ce da imani ba a nema ba a imani a can a nan duniya ake imani sai a je lahira da imani idan ka je lahira ba imani to ba za ka samu imani ba ko ka neme shi ba ya- ba ka haɗu da shi ba an gane ko da haka ma min mahisin ba su da mafaka sai Allah ke cewa إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد inna fi zalika lalle a cikin wannan labari da aka bada Allah ya dauko labari dalla dalla ya sanar da kai la zikira akwai wa'azi la ibratun akwai abun lura akwai abun wa'atuwa amma liman kana lahu qalbun ba kowa bane wa'azin nan da aka ce akwai wa'azi ba ga dukkanin mutane ba ba dukkanin mutane bane suke wa'atuwa sai Allah ya faɗi maka irin wanda suke wa'atuwa din ga wane ne wannan abin yake zama wa'azi lahu kalbin wanda yake da lubbul hankali ya anibihi yana hankaltuwa da hankalin au alƙasama ko kuma mutumin da istama alkalam ya ji magana fawa'ahu ya kiyaye magana wata akalahu ya hankalce ta bi aqalihi da hankalinsa wa tafahamahu ya fahimce ta ya ji magana ya hankalce ta ya lura da ita ya ganta ya tsaya ya saurara sai kuma ya fahimce ta da wannan hankali da Allah ya bashi sannan bayan haka wa huwa shahid gashi a halarce kenan idan ka zo wuri ana faɗan magana ana so ka saurara ka sa hankali bayan ka saurara ka sa hankali kuma sai ka halarto zuciyarka shahidun dinnan ka halarto zuciyarka karka kai zuciyarka wani wuri kana wasi wasi kana tunanin wani abu na duniya nan kuma ana faɗar Allah ya ce manzon Allah ya ce sai a tashi baka fahimci komi ba shi yasa munafikai in suka zo wurin wa'azi da su ake komi amma in suka tashi sai kai suna cewa utul ilma ma za qala alifa wai da dazimi yake saboda zuciyarsu ba ta wuri wannan shi yasa malamai suke cewa a zo a gaban mutane a musu wa'azi ya yi su saurara a kowane irin kafa saurare ya yi tasiri fiye da yadda ka saurara in ka saurara din a kafafen yada labarai ma za ka fahimta za ka gane amma inda za a yi a gaban ka kuma sai ya fi ka gane ba sai Allah yake cewa ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
walaqad Allah yake yake yake cewa haƙiƙa khalaqanas samawati wal arda wama bainahuma lalle na halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankanin abu na ba Allah zana ya halitta eh abu uku sammai ƙasai da abin da ke tsakankanin jinsin abu uku ko ko shi yasa Allah da zai baka labarin shi kuma sai ya kawo haruffan taukidi da na rantsuwa guda uku ya kawo wawo ya kawo lamu ya kawo kad kowanne yana fa'idantar da taukidi wallahi lalle tabbas domin wawul ya zama wawul kasami lamun ta zama to lamun taukidi karhe zama to taukidi ne shi ma kenan ka ce wallahi lalle tabbas khalaqana samawati mu ne in ji Allah muka halicci sammai da ƙasai Allah ne kaɗai mahaliccin sannan wal arda Allah ne kaɗai mahaliccin ƙasai bakwai da abin da ke cikin su wa ma bainahuma Allah ne kaɗai mahaliccin abin da ke tsakankanin sama da ƙasa na wannan duran duniyar samu Allah ce da muka halicce su mun halicce su ne fi fitati ayyamin a kwanaki guda shida wanda suka fara da lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a an kare halitta waɗannan kwanaki guda shida su allah ya yana halitta allah ce wa ma masana min lugu kuma wata gajiyawa ba ta shahe mu ba domin a aƙidar yahudawa asabar da aka zo ai kaga wannan ladi wanda litinin talata laraba alhamis juma'a an gama halitta asabar ba a yi komi ba sai yahuda suka ce asabar hutu allah ya mu ma don haka yau muke hutawa allah ce to ai wanda ya gaji ke hutawa shi kuma allah wa ma masana min lugu babu wani gajiya ta'abun wa nasabun gajiya ko wahala da yake haduwa da Allah Allah ya tsarkaka subhanallah sarki ya tabbata ga Allah a ce wani abu ya gaje da shi shi yasa Allah yake cewa a wata aya awalam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal arda shin mutane ba sa da ilimi su fahimta lalle Allah nan da ya halicci sammai da kasai walam ya aya bi khalqihinna kuma bai gaji ba a wajen halitta shi la khaliqus samawati wal ardi akbar min khaliqin nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamun a antum ashaddu khalaqan am as-sama'u banaha to Allah bai gaji ba wata gajiya ba ta shafa ubangiji sai Allah yake cewa فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب fasbir ka ci gaba da yin hakuri ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alama ya kulu na dangane da abin da mutanen ka kafire suke gaya maka ya'ani almukazzibina masu karyata ka isbir alaihim kai hakuri zuwa gare su akan su wa hajirhum hajaran jamila ka kiyaye su kiyaya mai kyau kana gaya musu gaskiya amma ka kiyaye ɗabi'unsu da aikinsu a gurare da dama Allah cewa wasu bir sabaran jamila wasu bir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wasu bir za ka yi ta ganin isbir isbir da Allah ke ba annabi hakuri shi ya nuna maka manzo Allah ya sha wahala kuma aikin da'awa aiki ne mai wahala za ka yi ta haɗuwa da mutane iri daban-daban wasu masu yarda wasu masu kiyawa wasu masu so wasu masu ki haka ne ko ba haka bane matukar za ka faɗi gaskiya ba yadda za a yi sai wani ya ji bai ji ba daɗi sai wani ya ji daɗi kuma mai san gaskiya an gane ko da haka nan shi ita gaskiya ba da an faɗe ta bane kowa zai ji daɗin ta a'a wani in ya ji wani ba zai ji ba wani zai ji kaman zai kama da wuta wasabbih Allah ka yi tasbihi bihamdi rabbika da kuma gode ma ubangijinka mahalicinka Allah qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kafin hutawar rana da kuma bayan fadawar rana wa kanat wa kanat as-salatu al-mafruda malamai suka ce wannan sune sallolin da Allah ya farlanta ma mutane qabla al-isra'i kafin wato ayi isra'i da mi'raji shine qabla tulu'i shamsi fi waqatil fajri lokacin da alfiji da keto wa qabla al-ghuru wa qabla al-ghuru da kuma kafin rana ta fadi shine sallar la'asar da waɗannan sallolin biyu ne kawai ake yi daga baya aka sake me da ta salloli guda 50 kuma manzo Allah ya tar nema a rage aka rage suka dawo guda biyar wa qiyamul layli kana wajiban a wannan lokacin kuma qiyamul layli ma ta zama wajibi ce alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama akan annabi wajibi ce wa ala ummatihi akan am al'umma shi ma wajiba ce dole ne sai an yi ta amma sai ubangiji sun wannan nusika sai ubangiji ya shahe wajabtin qiyamul layli fi haqqi ummati fi haqqi umma akan al'ummar annabi Muhammad amma ya wajabtar da shi akan annabi yana nan har yanzu wajibi ne har annabi ya wuce duniya shi qiyamul layli wajibi ce akan sa an gane ko don haka nan wannan su ne salloli wasu malamai suka ce a'a wannan sun hada sallar sahi sallar azhar sallar la'asar sallar magariba sallar isha'i domin anan an ambaci sashen wasu ne a wasu ayoyi za a ambaci sashen wasu an gane ko za ka ji an ce wannan wa'adi barin nujum bayan kuma wannan za ka yi an ce wannan kabul wannan ba'dal gurubi ma za ka yi an yi magana tasbihi to ana nihin salloli dai sai Allah ke cewa wa min al-layli fasabbihu wa idbar as-sujud
wa min al-layli haka ma a cikin dare fasabbihu kai tasbihi to wannan shine sallan magariba da sallar isha'i kaga an hadi wannan asuba an hadi da asar da azhar kuma yanzu an fadi wanne magariba da isha'i wa min al-layli daga cikin dare fasabihu fasabihu kai tasbihi ai fasalli lahu kai salla gare shi kamin kamar da aka cewa wa min al-layli fatahajjat bihi wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak a cikin dare kai ta ijtihadi kana yin salla ta dare ita ce tuhajjiti shine wannan sallolin nan da ake yi masu tsawo kai ta yin ta nafilatan lak kai kari ne akan ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adbari sujud haka ma a dibaris sujud kuma raka'atani sune raka'atani ba'dal gurubi bayan rana ta faɗi kafin liman ya shigo su ma an yarda a yi su an gane ko wasu kuma suka ce waɗannan su ne rakawai biyu bayan an yi sallar magariba da ake yi Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ke cewa واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب wastami'i ka saurara ka ji a gaya ma mutane a sanar da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yau mai nabil munadi ranar da mai kira zai yi kira ayyi amru ta'ala malakan Allah zai umarci wani mala'ika an yunadi ya rinka kira ala sakharatil baitil maqdis akan wani dutse da yake baitul maqdis ayyatuha al-izamul baliya wa awsalil mutaqatti'a yana cewa ya ku kasusuwa da kuka ribe ya ku jijiyoyi da tsoka da kuka katanta ne inna allaha ta'ala allah mai girma da buwaya ya amurkunna yana umarninku an tattami ana ku haɗu ku koma inda kuke gangar jikin da kuke kowa ya yi tsere fasalin tsada'i saboda yau za a yi hukunci za a yi shari'a shine yau mai yunadil manadi ranar da mai kira zai yi kira min makanin qarib daga wani wuri makusanci an ce wannan wurin shine wurin da ya ko ina kusa da sama a duniya wuri mai tsauni mai tsawo sai Allah ke cewa يوم يسمعون الصيحة بالحق Mm.
ذلك يوم الخروج yawma yasma'una sayhata rana ce da za a yi sayhata tsawa kowa zai yi ta bil haqq da gaske ta'ati bil haqq za ta zo da gaskiya allazi kana aksaruhum fihi yamtaruna wanda a nan duniya mafi yawan mutane suka zama su suna shakkar kiyama to za su yi wannan tsawai ta kiyama Allah ya ce min zalika yawmul khuruj yau ne ranar fitowa daga cikin kaburbura kowa sai ya fito sai Allah ya ce إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير Allah ce domin inna mu ne na hannu mu ne nuhuyi muke rayawa daga babu sai mu raya wanda babu shi wani mitu kuma mu kashe shi bayan yana da rai sannan wa ilainar masir makoma gare mu take mu muka yi ka babu kai mu mu za mu karɓar ka sannan mu za mu sake raya ka ka zo ka domin ka amsa tambaya wa ilaina al-masir sannan makoma kowa da komi zuwa gare mu ne take ai ilaihi al-masir da khalaiqi zuwa ga Allah ne makoma halittu kulluhum gaba ɗaya take fa yazi kullan bi amalihi sai ya saka ma kowanne da aikin shi in khairan fa khairun wanda ya alkhairi a saka mishi da alkhairi wa in sharran fa sharrun wanda ya sharri kuma shi ma a saka mai da sharrin da yayi sai Allah ke cewa يوم تشقق الأرض عنهم سراء
Mm.
ذلك أشر علينا يسير yau mata shakakul ardu rana ce da ƙasa take tsatsagewa take kyakkecewa an gare su domin su fito daga cikinta sira'an da gaugawa yadda ka san kwari suna fitowa in an yi ruwa haka za ka suna fitowa da sauri yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi ranar da za a kira ku kowa zai amsa yana mai godiya ga Allah wata zannuna he ku yi tsammanin ma inda bistim illa qalila ba kuma zamna ba sai a duniya sai dan lokaci kadan kamar yadda yazo a cikin hadisi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardu ni ne farkon wanda ƙasa za ta kecewa da shi ya fito zalika hasharun alaina yasiyu wannan tarawar da zan ma kowa to abu ne mai sauki gare mu in kalat illa sai hatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdaruna ba wani wahala za a sha ba tsawa ce guda daya a lokacin nan sai ga su gaba dayan su sun halartu mu duka sun halartu wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar ba wani al'amari ba ne umarninmu wato ba komi ba ne illa abi ne kwaya ɗaya busa ce ɗaya sai zaman to kamar kyauta ido kowa ya zo ma kalkukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halitta ku da sada ku kaman halitta rai ce inna allaha samiul basir lalle Allah mai ji ne sannan Allah mai gani ne ga ayyukan bayi an gane ko sai Allah yake cewa نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار Allah ce na hannu a alabu bima ya ƙulu mu ne mafiya sani dangane da duk abin da mutane suke faɗa mushrikai laka gare ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam ai bima ya ƙulu na laka mushrikuna duk abin da mushrikai suke faɗa gare ka min takalimi na ƙaryatawa da wulaƙantawa Allah ya ce mu muka yi kowa sani wannan kamar faɗa shi da ke cewa wala qad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluna lalle muna sanin abin da suke faɗa gare ka yana ƙuntata maka yana ɓata ma rai amma ba matsala ka yi haƙuri fasabi bi hamda rabbika ka ci gaba da tasbihi da gode ma ubangijinka wa kun min sajidin ka zama to cikin masu sallah wa abudu rabbika ci gaba da bauta ma ubangijinka hatta ya fi yakal yaqin har mutuwa ta zo ta dauke ka wa ma anta alaihim bi jabbar kai baka kasance ba baka zamanto mai tilasta musu ba lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adibuhu wallahu azaban akbar kai bai kai ba mai tilasta musu sun yi imani bane ai lasta lasta billazi tajabburuhum kai baka kasance wanda kake tilasta haula'i waɗannan mutanen ba alal huda akan shiriya walaysa zalika mimma kallafta ba baya ma cikin abin da Allah ya dora maka sai ka tilasta musu a'a wa ma anta alaihim bi jabbar kai ba mai tilasta mu basu bane fada ne aikin ka in ka fada ka kare dalili da su sai Allah yake cewa فذكر بالقرآن من يخاف وعيد fadakir kai dai kai al- kai wa'azi da alqur'ani fadakir ka tunatar ballig antar wannan antar risalata rabbika kai dai isar da saƙon Ubangijinka da ya maka, fa'in naka domin kai bitta zahir game da wa'azi, kana yin wa'azi ne fa'in na ma kawai kana yin wa'azi ne ya tazakar yana wa'azuwa ne manya kafin lahawai tsoron Allah, aikinka wa'azi, kawai mai wa'azuwa shi ne manya kafin wa'i, ai manya kafin laha. wanda yake jin tsoron Allah wa wa'idihi yana tsoron narkon azabar Allah wa yarju wa'adahu yana tsamnar ladan Allah fa inna ma alaikal balag kai abin da ke wajaba ta akan ka isar da sako wa alaina hisab mu kuma hisabi na mu ne fa zakir inna ma anta muzakkir kai wa'azi kai kawai mai wa'azi ne lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane lasta alaika laysa alaika hudahum kai ba kai bane maka dora ma he ka shirye da su dole walakin Allah ya hadi man yasha'u Allah ne ke shirye da wanda ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka shirye da wanda kaga dama walakin Allah ya hadi man yasha'u sai dai Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama wali haza saboda haka ne ma Allah yake cewa anan wa ma anta alaihim bi jabbar kai bai ka zamanto mai tilasta su ba fazakir kawai kai wa'azi da alqur'ani bil qur'ani da alqur'ani man yakafu wa'i ga wanda yake jin tsoron haduwa yake jin tsoron azaba ta da ne alƙawari allahumma ja'alna mimman yakafu wa'i da ya Allah ka sanya mu cikin wanda suke jin tsoron azabarka wa yarju mau'idika wanda suke kaunar wato alƙawalinka na rahama Allah ka sanya mu cikin masu samun haka ya rabb rabbi ya rabbi ya rahim malaiti ya Allah ya ubangijinmu mai jin kai Allah ka gafarta mana wannan shine karshen wannan sura bismillah akramakallahu bismillahir rahmanir rahim na والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا
نعم.
إنما توعدون لصادق Je ka gaba.
وإن الدين لواقع Allah ya ce wa zariyati zarwa ana kiran wannan sura suratul zariyati ita ma makkiya ce ta daga cikin surori sha biyar da Allah ya bude su da rantsuwa wannan ita ce ma in ka ɗauko kidaya daga sama wannan ita ce ta ta biyu bayan wasafati saffa sai wa zariyati bi kenan ko sai wa daga nan sai wace sai wannan jami daga wannan jami sai wace eh wan ba muna muna bin tartibi ne sai wace sai wal mursalati je ko daga wal mursalati sai ne wan naziati daga wan naziati sai wace a a tartibi ake bi sai mi was sama'i izatul buruj sai was sama'i was tari sai wal fajri sai was shamsi sai wal laili sai waduha to sai wace watini sai wace wal'adiyati sannan wal'asari Allah shi gafarta mana to waɗannan su ne surori guda goma sha biyar da Allah ya buɗe su da rantsuwa Allah ya ce wa zariyati ina rantsuwa da azzariyati mai sheƙewa zarwan sheƙewa falhamilati ina rantsuwa da mai ɗauke da nauyi wukiran nauyi faljariyati ina rantsewa da mai gudana yusran cikin sauƙi falmuƙassimati ina mai rantsuwa da masu rarraba amuran al'amari rantsuwa nawa aljariyati falhamilati wannan faljariyati falmulkiyati kaga hudu an rantse da abu hudu to menene waɗannan abu hudu hadisi ya tabbata daga amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanda aka sama wannan masallacin sunan shi kenan ko ya hau musu mambari a masallacin juma'a na garin kuba da ke cikin ƙasar iraki yake cewa ku tambaye ni duk abin da kuke bukata na sunnar annabi he na ba ku labarin shi a yau ku tambaye ni duk abin da kuke da bukata na nassin alkur'ani yau zan sanar da ku kaji manya an tara ilimi yau a makarantar da suka yi karatu dole a ilimi kuma sannan ga su manyan ɗaliban na gaba-gaba a gaban annabi muhammad malamin su shine wa annabi muhammad kai dalle wani kai wannan wannan almajirai manyan almajirai almajiran annabi Muhammad a gaban annabi Muhammad suke mi suke karatu me koya musu karatu shine wa annabi Muhammad a gaban su wahayi yake sauka Allahu akbar kaga wannan masu ilimi ne yace to a tambaye shi zai ba da sai wani yake tambaya yake cewa menene ma'ana azzariyati zarwa take azzariyati shine arrih iska iskan da take tasawa in hadari ya taso tana kadawa za ka tana daukan abubuwa tana sheka yace to su ne azzariyati zarwan wannan sheka abin da take ta daidaita shi yake suka yace to menene falhamilati wuqira sai yace musu alhamilati su ne jiragen ruwa da suke ɗauke hamala sun ɗauko tantan na siminti motoci shinkafa mai shaddogi atangohi kwamfutoci wayoyi ga sunan kwamfuta wannan kwantina kwantinar kwantinar an ɗora a jirgi sai a yi wata takwas ana sarki jirgi da amma kuma gashi yana wannan yana tafiya shine alhamdulillah Allah na rantsewa da irin waɗannan jiragen. Allah ya rantse da ikon shi ne da ya hore ma jirgin ruwa ya tafiya a kan ruwan, domin rantsewa da jirgin don a nuna maka ayar Allah da ke cikin aikin Allah da ya hore ruwan ya hore jirgin. Domin inda kuna da ilimin ƙera jirgin ku turawa ko? na san yanzu tununa ce to ai ba Allah bai jirgi ba ture jirgi ko ai komi ni to an ji da Allah ya yi jirgin ya ba bature ikon yin jirgin ya yi jirgin babu teku da ba tekun yaya za a yi eh ko teku ma shi ya yi ta sannan wane ne ya halitti mai kere jirgi har ya ba shi ilimin kere jirgi ya ba shi fahimtar kera jirgi kuma ya hana ma jirgi ya nitse a ƙasa wanda wannan waye idan kana kai wannan zoban da ke hannuna idan kana cikin jirgin in ka nasa shi to ba zai tsaya ba sai ya kai ƙarshen ƙasa amma kuma ga ka kai kana cikin jirgi da tare da zoban da kayanka da waye da waye to wannan ana nihin jirgin ruwa suka ce to me ake nihi da faljariya wannan falmuqassimati ko mun kitare waje eh faljariyati yusra me ake nihi da aljariyati mai wannan ita ce jirgin ruwa ko ita ce aljariyati wannan yusra falmuqassimati to menene almuqassimat sai aliyu bin abi talib ke ce musu wato ita ce sahaba wannan wannan farhamilati kai ita ce muka manta ko su alhamilati menene alhamilati sai ya fassara musu cewa shine gilgiji wannan da kuke gani na hadari ruwa ne yake zuwa ɗauko daga wata uwa duniya ya kai wata uwa duniya kaga ba mu muka yi hadarin ba ba mu muke zuba mai babban bai ma aiki da mai kuma tahiyar shi ta ta jirgi sauri kuma ya je ya ruwa a nesan duniya a uwa duniya inda Allah ya so kuma yawan da Allah ya so to waɗannan hadarin shine Allah yake kiran su alhamilati to menene almuqassimati sai ya fassara almuqassimati da cewa mala'iku ne wanda Allah yake aika su suna rarraba al'amuran ubangiji su raba arziki su kai ruwa milimeta kaza can wani wurin a yi iska a ƙiyar ruwan ba yadda kuka isa ku yi duk ba abin da kuka iya dai ku yi shiru ko ku akwai mai iya ruwa ba mai iya a an tum an zartu muhimmina da muzini amna hannun munzili ku ne kuke tsafkar da shi daga girgije ko muni amsa shi ne Allah kai kake tsafkar da shi an gane ko to Allah ya rantse da waɗannan ababen guda hudu menene jawabin kasar sai ke cewa inna ma tu'aduna la sadiq inna ma tu'aduna lalle ma tu'aduna dukkanin abinda ake muku alƙawalin shi la sadiqun wallahi gaskiya ne khabarun sadiqun labari ne na gaskiya kun ga kiyama kun ga hisabi kun ga wuta kun ga aljanna kun ga siradi wallahi gaskiya ne ko ku gansu ko ku gansu ba wallahi Allah yake gaskiya ne Allah ko bai rantse ba za a yarda kuma ko bai rantse ba gaskiya ne amma Allah ya rantse dan ya karfafa mana gwiwa mu ƙara imani Allah ka ƙara mana imani sannan yake cewa wa inna dina lalle addini huwa hisabi shine hisabi a bincike aikinka a kilga a ma sakamako da shi shine addini domin addini a wani wuya zawa yana nihin al'amal a wani wuri kuma yana nihin alhisab ko aljaza sakamakon aiki wani ana kiran addinu sai a nihin aikin da mutum yake lakum dinukum waliya din wato aikin ku kaga anan dinukum aikin ana nihin dinu da ni al'amal waliya dini haka ni ma aiki na yana gawa anan dini yana nihin mi al'amal to amma anan da Allah yake cewa a suratul fatiha cewa maliki yawmiddin maliki yawmiddin Allah shine mamallakin yawmiddin yawmal jazaa'i ranar sakamako to shine sakamako hisabi shi ma Allah ya ƙara tabbatar muku ya rantse muku lawaqi lawaqi'un ay laka'inul la mahalata tabbatacce ne lokaci babu wani kokonto babu makauta sai ya tabbata ba a magana a ce ba zai tabbata ba wallahi sai ya tabbata jama'a hisabi gaskiya ne in kai aiki aikinka sai an ma hisabi a kare shi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka samu cika da imani Allah ka yahe mana yan uwa muna ƙara ba da shawara da roƙo na yan uwa da amannan arziki musulmi mu ƙara zage damtse wajen addu'a wajen roƙon Allah sanda za mu sha ruwa sanda muka yi sallar ko dai ta kiyamun dai ko ta farilla sanda muka yi karatun alkur'ani sanda duk muka yi wani aiki na alheri mu yi tawassali da wannan aikin mu roƙi Allah ya zama mana da wannan Nijar din lafiya dan zaman Nijar lafiya ita ce zaman dan Nijar lafiya shigan Nijar cikin tashin hankali to dan Nijar ne zai shiga tashin hankali wa yake fatan shi ba da haka ka yi addu'a a zamuna lafiya kana ma kanka addu'a ne fiye ma da ma kanka addu'a domin ka yi addu'a ne wanda za ka zamuna lafiya sannan mu roƙi Allah ya ba nijar shugabanni na kirki masu tausayi masu imani masu ƙauna wanda kuma kuna ƙaunarsu wanda suka damu da damuwarku wanda suke bakin ciki da abin da ke waharta ku wanda suke farin ciki da abin da da yin daɗin an gane ko to mu roki Allah irin waɗannan shugabannin muke so wanda muke da su suke kwatanta haka mu roki Allah Allah ya ƙara tabbatar da su Allah ya ƙara musu ƙarfi Allah ya ƙara musu kariya Allah ya ƙara musu agaji Allah ya ba su tsaro Allah ya ba su ƙarfi wannan tsawon rayuwa tsawon kwanaki da tsawon kwanaki a mulki da tsawon rayuwa a mulki da lafiya a mulki da ƙarfi a mulki da dukiya a mulki da isa a mulki wannan ana roƙa ma kanmu ne ba muna roƙa musu bane wannan ya tabbata a cikin bayanan malaman ahlus sunna imam ahmad bin hanbal yana cewa da Allah zai ce mini ya ahmad na maka izini ka roƙi abin da kake so ƙwaya ɗaya sak zan baka ya ce to kab wannan roƙon zan yi shi amma ba zan roƙa ma kaina komi ba me za ka roƙa wa za ka roƙa ma imam ahmad ya ce zan roƙi shugabana allah mishi albarka allah shirya shi allah gyara shi allah sa ya yi abin kirki aka ce menene hikimar yin haka kake roƙa ma kanka roƙa ma shugabanka ya ce domin in na roƙa ma shugabana ya samu lafiya ya samu albarka ya samu alkhairi Allah ya ba shi dama to ya zama mutumin kirki to zai yi abin kirki ya shahe ni ya shahi ƴaƴana ya shahi ƙasar mu ya shahi garin mu ya shahi dangina da makwabtana wanda na sani da wanda ban sani ba in Niger tana lahiya wanda muka sani da wanda bamu sani ba dan Niger duk ba na cikin lahiya ba na nesa zai dawo gida ko ba zai dawo ba da can waɗanda suka watse wasu a kamaru wasu a ghana wasu a nigeria wasu a saudiya wasu a sudan wasu a amerika wasu a faransa wasu a italy wasu a sweden wasu a belgium wasu a ina wasu a ina dukkaninsu daɗi ne ya raba su da nijar kuɗi suka ƙumsa suka ta yawon buɗe ido saboda babu aikin da za su yi ga wahalhalu suka bar Nijar don su samu halaɗinsu su kore ma bakinsu kuda muna musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya haɗa su da samu na alkhairi mai yawa mai albarka kuma Allah dawo da su gida lafiya to don haka ƙasa Allah ya mata albarkar da za su jawo abin da suke nema a can su same shi a nan domin duk arziki in ka same shi a garinku ya yi kowane arziki daɗi a ko'ina yana daɗi amma wallahi ka samu a garinku a mahaifarka ya yi ko'ina daɗi ya yi ko'ina kawala ka yi yadda kake so an gane ko da haka Allah kama wannan ƙasa arziki ka mata albarka ka albarkace ta da shugabanni ka albarkace ta da jama'a ka albarkace ta da matasa masu albarka ka albarkace ta da mutanen kirki shugabanni ka albarkace ta samarin kirki da 'yan matan kirki da tsofaffin kirki da mazansu da matansu da ma'aikatan kirki da 'yan kasuwar kirki da manoman kirki da ma'aikatan hannu na kirki da ma'aikatan komai na kirki duk wata sana'a Allah ka sa ma masu irin wannan sana'a a wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ka sa musu albarka a sana'a ya Allah ka kawo albarka da yawa a wannan ƙasa ta mu jama'a ina so ku fahimta wallahi wallahi wallahi thumma tallahi ba wasa ba miki ba wai muna faɗi ba ne kawai don mu muri don mu ji daɗi muna faɗi ne don ku ji don ku fahimta don ku gane don ku waye don ku yarda don ku riƙe don ku ɗauki mataki billahi da zila ilaha illa huwa turawa miyagun maƙiyanmu ne duk tsarin da suka tsara a duniya tsarin mu lalace ne mu walakance ne babu tsarin cin gabanmu ba za mu zamana lahiya ba wallahi sai mun ɗauke su a maƙiya an gane ko Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya'a da Allah ya ce kar mu rike su masoya mu rike su makiya makiyan mu ne wallahi tun zamanin wannan shugaba Kennedy John Kennedy tukuwaye na Amerika ya tara amerikawa ya tara sauran kasashen turai ya ce to ku zo mu ɗauki tsari wanda za mu tsara rayuwar da 'yan afirka ba za su yi yawa ba duk abin da zai daƙile haɓaka su fi yawa ko yi shi ku fahimta duk abin da zai sa 'yan afirka su taso su yi yawa to wannan yawan nasu a samo abin da zai kassara shi ko yaƙi ko yunwa ko wata irin hanya ko ma wata iri ce ƙarama da babba a suka ce na ɗaya ya ce musu na ɗaya dole mu saka musu rigingimu na ƙabilanci yadda za su rinka kisan junansu mu kuma rika taimaka musu da makamai wajen yin hakarin na biyu wannan abin zai jaza mana yunwa ma ta kashe su don suna fada ba za su samu damar yin aikin gona ko sana'a ba na uku kar mu bari mutanen kirki su shugabance su duk wanda zai ci zama shugaba in muka gani kirki ne mu yi duk kullakullar da za mu yi mu ga mun badda shi mun hana shi kaiwa ga kujerar mulki in kuma ya kai mu ga yadda za a yi a kuri shi kun ji wannan maganin in bai kai ba kai ya kai in ya kai to mu yi duk dubarin da za mu yi mu ga an kore shi daga wannan mulki mu haɗu da munafukai mu biya kuɗi ko nawa ne ga lalatattu marasa kishin ƙasa yankin sun samu kowa ya rasa mu haɗu da su don mu lalata irin waɗannan masu mulkin kar mu ƙara bari irin wannan masu mulkin da za ta lalata ƙasa su kun ji abin da suka ƙara don haka ya ce a cire kuɗi shi za kuke ga bill gates ya cire kuɗi wajen ilmantar da mutane wannan karsu ayyaba cewa kar a ma yarinya aure sai ta kai shekara sha takwas duk wani nau'i ne na takaita yawan al'umma domin in an ma yarinya aure karama ta da shekara goma sha uku sha hudu zuwa sha biyar ta aihu zuwa sha bakwai ta ƙara zuwa wannan sha tara ta ƙara ishirin da ɗaya kafin zuwa talatin ta sami ɗaya bila adadin sama da bakwai takwas ko goma haka ne amma idan aka bari sai ta wuce ishirin sanda za ta yi aihuwa biyu uku shi kenan to kuma haka ɗin kuma a tarbe su a raƙa sa musu aka aihuwan nan matsala ce aihuwan nan talauci ce an a ba da kuɗi a sa musu wannan aka mu biya likitoci su faɗa mu biya shugabanni su faɗa mu biya 'yan majalisa su faɗa mu biya wane ne ya faɗa mu biya 'yan boko su faɗa mu biya rediyo ya faɗa mu biya 'yan jarida su faɗa mu yaɗa a ko'ina har ya shiga ƙwaƙwalwar mutane ya zauna mata su gamsu cewa aihuwa bala'i ce in kika aihu bana kina bukatar shekara shida bakwai kan ki kara aihuwa wai a ce hutu ne sa tazara tsakankanin aihuwa da aihuwa waye baka izinin kasa me amfanin sa tazarai me dalili me ya rage menene bai kara ba babu abin da ya rage ƙarya ce duk wanda kuka ga yana wannan wannan magana billahi ba da hujja a wurin Allah ko a wurin manzo Allah kuma abin da yake faɗa ba ra'ayin sa bane wallahi ra'ayin Yahudawa ne ko ya sani ko bai sani ya zama karnukan bai farautar Yahudawa kuma yana yaƙa Afirka ne musulmi mu da wanda ba musulmi ba dukan yana yaƙan mu ne mun ji wannan ku gane duk mutumin da kaji suna ce mushi diktator ko towal eh taktakar ko mutumin da kaji suna gaya mushi irin wannan kalmai mutumin da ya sa al'umma shi a gaba ne da kasar shi a gaba ne so ya raya komin karancin daɗewarka a mulki to irin wannan za ka kira ka zi zaman ka yaro irin wannan komin zaben da aka maka wannan za ka kira ka da ita amma duk daɗewar mutum a mulki in mutumin banza ne to ba za ka rubuta mutum da wata kalma ba idan da demokuraɗiyya gaskiya ne ba a taka kundin tsarin mulki don allah bare-baren nan alasan watara ya taka kundin tsarin mulki daga bi ba a ƙarawa ya sa aka canza mushi ya ƙara saboda mi faransa tana hangen duk wanda nan gaba 'yan takarar da ake ganin nan gaba in ya sarka za su yi takara to waɗanda suke ba za su biya mata bukata ba ne ɗari bisa ɗari ƙila za su rage wani abu to idan da za a rage biyar ma bisa cikin ɗari to me wani in ya zo zai rage su zama goma zai wani zai rage su zama tamanin da haka za su ƙare gara wanda zai cewa ni zan yi ɗari biyu cikin ɗari irin sa ake so kun ga wannan wannan makil wani ne makisal makisal din na Senegal abin da ya so ya yake nan saboda shi wannan wannan Usman Sanko Sanko yake kuwa shi wannan Usman Sanko din da yake neman takara har aka mishi sharri aka rihe shi wai aka ce ya saki salula lalaji daga shi kai ka san ƙarya ce wanda in yi kwantinar guda ta salula ba da ba abin da zai rage cikin duke shi ka san menene ta ya ci in Allah ya ba shi mulki ire-irensu suna nan matasa a Senegal suka ce wannan bautar ta kare za su yi kudin kansu faransa sun to gara kai kare rikiya to yanzu an yi ta ta rasa yadda za ta yi wa za ta samu ta makudanta a bashi yanzu nan tankalin ta ne a tashe ba ta yarda Senegal ba kuma Cote d'Ivoire ba su yarda da waɗannan 'yan adawa nasu ba irin su ne ake so sai an samu wani bari gurbi an ziga shi sai a ce to kai za a ba sai a mushi fawa Allah ta'ala ya samu dace Allah ya gafarta mana ni ma annabi salati mu roki Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zama da ka san mu lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وصلى ولاة أمورنا لمن خافك واتقاك وتبذاك رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أذل الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين وانصر عبادك والموحدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون يا حي يا قيوم سنستجيب يا حي يا قيوم برحمتك سنستجيب يا حي يا قيوم برحمتك سنستجيب اللهم اجعلنا من من الآمنين اللهم اجعلنا من الآمنين اللهم اجعلنا من الآمنين واغفر لنا يا مولانا إنك أنت أنت الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين